السعير مذكر والتسعير هو التسعر التسعير كي والاضطرام التوقد الشديد تملى عليه أي تقرأ عليه من أمليت وأمللت الرس المعدن المعدن جمعه رساس ما يعبأ يقال ما أبعت به شيئا لا يعتد به غراما هلاكا وقال مجاهد وعتوا طغوا وقال ابن أيينة عاتية عتت على الخزان wannan su ne kalmomin da malam ya kawo a cikin wannan sura duk suna cikin suratu alfurkan da kuma wasu da ke cikin wasu surori masu kama da waɗannan ita suratul furkan a sura ce 'yar makka ana cewa makkiya ana cewa madaniya ana sura ce wacce take yar makka tana da ayoyi saba'in da bakwai ayoyin suratul furqan saba'in da bakwai menene alfurqan alfurqan tabarakan ladi nazzala alfurqan alfurqan shine alfariqu bainal halali wal haram abin da ke bambance tsakanin halal da haram mana sunan alkur'ani ne alfurqan tabarakallazi nazzala alfurqana mana tabarakallazi nazzala alqur'an me alfurqan albarkatun ubangiji su yawaita ga Allah da ya saukar da littafi da yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya الفرقان الفارق بين الكذب والباطل الفرقان الفارق بين الحلال والحرام littafin da yake bambance tsakanin halal da haram alƙur'ani littafi ne da yake bayanin abu kaza halal ne abu kaza halal ne abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne abu kaza haram ne abu kaza haram ne shine abin da yake cikin ƙur'ani gaba daya do's and don't ne yi da karkai to shine ma'anar alfurqan sannan yana daga cikin sunan alqur'ani ana ce da shi alqur'an kuma ana ce da shi alfurqan akwai fa'idodi da amfani da yawa a cikin wannan sura kamar yadda malamai suke faɗa Allah musu rahama malam ya kawo da bismillah haka aka ruwaito ta sai kawo riwayar ibn abbas da ya ce haba'an mansura a cikin sura allah ya ce haba'an mansura kalmar haba'an mansura ana nufin wato abinda iska take ɗebowa na ƙura ta yada shi iska tana ɗebo ƙura ta yada shi ne mansur bari yi bayani yadda za a iya ganewa waja'alnahu haba'an mansura ana nufin aikin ya zama aikin banza ba shi da amfani idan iska ta koro ta taho tana tafa da wato wani irin ƙura wanda ba lalle ƙura ka iya ganinta da ido ba kai tsaye yanzu haka idan ana iska ko da rana da ba dan damuna ba ne to tana tafa da ƙura ƙuran nan zai ta taɓa min riga ta taɓa min gilas ya shiga cikin kunne na duk ban sani ba idan ka taɓa jikin windo ko jikin ƙofa ka shafa hannunka sai ka ɗauko wannan ƙura'an shine haba'an mansuran ma'ana daga cikin aikin bayi akwai wanda Allah baya karɓan aikinsa yana mai da shi kamar ƙura watsatsiya kalli balak ka fahimci abin da ake nufi ba wai fi bai yi aikin ba akwai wanda za su yi aikin mutum ya yi aikin kuma aikin na banza ne la ilaha illallah ka ta salati ka ta zikiri ka ta ibada idan baka ba hanya ta daidai akan yin wannan bautar ba Allah zai mai da shi mai aikin banza kamar aikin kafiri yanzu kafiri duk abin da ya yi tun da ba imani haba'an mansura ne aikin bidi'a wanda ba annabi ya ce a yi ba haba'an mansura ne ko da ya zo da surar ibada ya zo da kamar bauta aikin shirka da wani zai zo da sunan ibada yana shirka da Allah haba'an mansura ne duk inda abu ya kai da kyau matukar Allah bai yarda da shi ba haba'an mansura ne ko yin aiki ba don Allah ba mutum ya zo ya ta zabga karatun ƙur'ani ashe ba don Allah yake yi ba yanayi ne don wata manufa a mutane su ce yana yi a gane cewa na Allah ne ka san wato yana cikin masifa Allah kare min malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah akwai wanda za ga suna da kokarin ibada amma fa a idan mutane kawai shi yana yi ne ya samar wa kansa credit mutane su ce wani na Allah ne kawai wannan matsayin yayi kawai a ce shi na Allah ne wannan ya biya masa kawai to Allah baya ba da lada akan duk aikin da wani yayi ba dan shi ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce mun tarar da aikin da suka yi muka je wa aikin da suka yi kaga ba wai ba su yi aikin bane ina fa maimaita maka akwai fa wanda suna yin aikin Allah baya karba ba wai fa aikin ba ne ka yi aikin Allah ya karba to akwai masu yi amma Allah ba ya karba waƙadim ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ashabul jannati yawma khairun mustaqarran wa ahsan waqila da haka ya kamata a kiyaye yan uwa yan uwa masu bin Allah ‘yan uwa masu ibada ‘yan uwa masu neman kusanci da Allah to a nemi kusancin da Allah shi kare wallahi kaga ɗan adam nan da kake gani ba shi da kirki kuma bai zai iya komai ba mu ɗabi'ar mu kurin ba a burge mu da haka duk wanda yake yin wani abu don ya nemi wai wai ya gamsar da ɗan adam ya burge ɗan adam ya yi asara da sai ya bata da ubansa duba alaƙar ɗa da uba amma wallahi wata ran sai babanka ya bata ma sai ka bata ubanka duba mata tsakanin miji da mata dole wata rana sai an bata amini da amini dole wata ran sai kaga wallan mutum yaya da kani dole wata ran sai an rabu makoci da makoci dole wata rana sai an abin nan duk inda mutum inda mutum da mutum ne suka haɗu wata rana yau a daidaita gobe a saba bakinka da haƙorinka da haƙorinka da harshenka duba intimacy duba yadda suke haɗe duba kusanci amma wallahi wata ran faɗa ake tsakanin haƙori da harshe gab sai ka je ka cije harshenka ka daki kanka ka yi ana so a nuna ma ba wani abin da yake haɗuwa daidai haka sai ya rabu so ka yi wa Allah kawai ka huta da haka abinda Allah yake nufi da haba'an mansuran ma tasfi bihi rihu wa tudrihi min at-turab al-haba'u da al-habwatu shine at-turab ad-daqiq al-haba wannan haba din da al-habwatu a larabci ina irin ƙura mai laushi ta fi fulawa laushi ƙurar da sai ka shafa za ka ɗauko ta a hannu ita ce alhaba وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا منصور din abin da aka daga nasir ne abin da aka watsa shi akwai aikin bayi da zamu mai da shi kamar wannan kura watsatsiya ta bi banza toka duk inda ka ɗebi toka a hannunka haka ka ajiye ta a kai inda iska take tafiya wala za ka zo ka tarar babu toka sai gawayi to akwai aikin bayi da mutane suke yin aiki mutum ya waye gari a kiyama wallahi ba komai na gaya maka duk aikin da kake so Allah ya karba ka yi shi don Allah kuma ka yi wa annabi biyayya daga nan ne 'yan bid'a suka taɓe ba su gane ba ɗan bid'a zai zo yana ta bauta iya tai iya tai iya tai abin gashi da surar ibada amma kuma ba irin na annabi ba ka ta wahala ka yi salati ba wanda annabi ya ce kai ba ka yi zikiri ba wanda annabi ya ce kai ba ka zo ka yi wata ibada ba irin wanda annabi ya ce kai ba ka ta abubuwa a ta kirkiro wa mutane abubuwa a cikin addini wanda annabi da ya zo da addinin ba shi ya ce ai ba subhanallah musiba bala'i to shine illar bid'a shine sharadin abin da suka ce shine da aikin da za ka yi shi to ka tabbatar annabi ya buga masa stamfi wallahi ba wani dan adam da yake ba da lada ka ji da kyau kun gane wannan to bari mu ƙara gaba maddazil ya ce maddazil ana nufin wato tsawon inuwa ma bai na tsulu ilfajir ila tsulu ishamsi idan alfijir yake to yanzu alfijir yake to yanzu nan da asuba muke to wannan ai yanzu kun ga ba rana to wannan dan duhun wannan dan lilimlim din to shine ake cewa inuwa daga nan har zuwa faduwar rana duk inuwar da ka ganta Allah ne ya fitar da ita Allah ne ya samar da ita ba wanda yayi wannan in ba Allah ba ba wani baturi ba wata na'ura babu babu babu babu babu in ba Allah ba da aka ka yadda cewa shi ubangiji shi ne yake da ikon yin wannan alamtara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira yanzu baka ga yadda ubangijinka bai shimfida inuwa ibnu abbas yace ma baina tulu'il fajr ila tulu'ish shams inuwar da duk ka samu tun daga ketowa alfijir har zuwa tulu'i afwan fitowar rana dan wannan tsakanin alfijir da fitowar rana ba faduwar rana nake so ce ba da alfijir da fitowar rana ba akwai wata inuwa ba kana kana bukatar ka sa lema a wannan lokacin ha baka bukata kowa zai iya fitowa ko waje ne amma in rana ta riga ta fito ba lalle ka iya zama inda ka zauna ba to wannan inuwar da take tsakanin ketowar alfijir da ke fitowar rana baka lura da yadda ubangijinka ya hikima ya kawo wani yanayi mai daɗi na daban baka fiye buƙatar mazalla abinda za ka lullube kanka ba to wannan shine aikin Allah tabaraka wa ta'ala kalmar azillu din ake so a gane shine ana nufin wato inuwa kamar da Allah ya ce a wani gurin wazillul mamdud wa ma'in maskub wa fakiyatin kasira la maqtu'atin wala mamnu'a maddazil a wato shimfiɗa inuwa mai kakkiya in an ce azillu ibara ne an adamin dau'i rashin haske a haske mai zafi yanayin da yake babu haske mai zafi shine hasken rana shine ake nufi da a wato azil sannan ya ce mad daga madda ya muddu an gane ko shine shimfiɗa abu a miƙe shi ya ce sun maja'alna shamsa alaihi dalila sun maja'alna shamsa alaihi dalila ko da yake akwai sakinan walau sha'ala ja'alahu sakinan ko da Allah ya ga dama zai sanya shi sakinan me sakinan da'iman wannan yanayin yanzu da muke ciki alhamdulillah kyakkyawan misali kenan duk wanda ya fita zai ga dan haske dan limlim kamar hadiri kamar ruwa za a yi ba kuma haka bane haka yanayin yake walau sha'a la ja'alahu sakinan da Allah ya ga dama sai ya sa shi da'iman har abada rayuwar duniya kullum a haka za a yi ta rayuwa Allahu akbar amma bai ga daman haka ba ya sa masa wasu 'yan lokuta ne wani lokacin ya kai awa ɗaya wani lokacin minti arba'in tsakanin wani lokacin awa biyu wani lokacin awa ɗaya da rabi ya danganta ga yadda Allah ya sarrafa lokacin shi walau sha'a la ja'alahu sakinan da Allah ya ga dama zai sa wannan yanayi na yanzu dinnan da muke ciki la ja'alahu sakinan ay la ja'alahu da'iman da sai mai da shi da'iman a dawwame kullum duk awanni daga nan zuwa awa ashirin masu zuwa sai ga a yanayin a haka ake kawai agogo ne zai rinka me zai rinka juyawa kamar yadda yanzu a duniya akwai waɗanda kullum a cikin dare suke sai sun yi wajen wata shida in ranar ta banka ta juya ta yi wani wuri sai ta rufe su so duk ƙasashen da suke wannan rishin ɗin to dare za su gani lissafinsu da azuminsu da agogo ne wai don Allah ya nuna ma yana da iko in ya ga dama na Najeriya duk sai mai da ita kullun dare wallahi kamar yadda akwai inda kuma kullun rana ne akwai inda Allah yake sa ranar tafi tsawo tsawo akwai inda za a yi tabbaci daren ayi ayi ayi har a gaji asuban ta ki zuwa haka Allah ya ga dama ya rarraba duniyarsa yake nuna mulkinsa da sarautarsa walau sha'ala ja'alahu sakinan ay la ja'alahu da'iman summa ja'alna ash-shamsa alayhi dalila sannan sai muka sanya rana ta zama dalili dalilin din nan ai larabci ne ba wai shi yace dalili mala abin da zai maka nuni akan wani abu muka sanya rana ita ce dalilin samuwar wannan inuwa ɗin abin da ake so a gane ba ka gane ba za ka fahimci cewa Allah ya baka wata inuwa tsakanin ketowar alfijir da bullowar rana ba sai da rana ta fito za gane a an rana ta fito kenan zuwan ranar ya nuna ma ashe da kana cikin inuwa Allah ya kawo ranar ne don sa nuna maka wato wannan ni'imar da ka samu to yanzu ta kauce kuma an shigo da rana ita ma kuma rana da nata da nata amfani din wani zai ce to wai me yasa me yasa Allah bai bar mana yanayin ya zama kullun haka ba to in kuma yanayin ya zama haka amfanin gona kuma ba lalle yayi ba inda za a zauna a yanayi a haka akwai amfanin da bai zai yi ba haka ne yes akwai amfanin da dole sai ya sha rana yana bukatar wannan rana da me za a busan maka da dawarka da me za a busan maka da masararka rigarka in kai wanki ka shanya da me za a busan maka da ita abubuwan da suke amfani da rana sola ɗinku ba da rana suke amfani ba ashe rana ma tana da amfani to duk abin da Allah ya yi a rayuwar bawa yana da amfani da haka canje yanayin da yake yi shi ya halicci bayi shi ya san bukatar bayi da haka akwai hikima a ciki za ka ana cewa wallahi zafi ana cikin zafi ana cikin wani yanayi to a lokacin kuma wani amfanin shi kuma yake nuna amfanin da ba ku da shi yana kan bishiyoyi shi kuma wannan zafin yake dumama shi ya nunar da shi wallahi sanyi ya yi yawa ana cikin wani yanayi to a lokacin kuma wani abun yake amfanuwa shi kuma yake fita duk abin da kaga Allah ya kawo shi yana da amfanin shi kuma Allah ya gangan jikin ɗan adam zai iya afodin zai iya ɗaukan yanayin zafi zai iya ɗaukan yanayi na sanyi duk dai abin da ake so ku gane wato Allah yana da hikima a cikin dukkan abin da yake a alaihi dalila tulu shams sai kalmar khilfatan a kalmar khilfa ana nufin wani abu ya maye wani shi yasa yace man fatahu minan laili amalun adrakahu bin nahar wanda wani aiki na dare ya kubuce mai bai iya yi ba kamar wanda ya saba yana wasu na filfili da dare bai iya yi ba rashin lafiya tafiya wani uzuri sai gari ya waye sai zo yi wannan aikin kamar yana karatun qur'anin sa na dare yana tashi ya izo bibbiyu kullum ko izo biyar biyar kullum ko goma goma kullum ciwo ya kama shi zazzabi ya kama shi sha magani ko bacci ya dauke shi ko jikin sai masa nauyi to zai iya maimaita wannan aikin da bai yi shi da daddare ba sai ya yi shi da da rana shine khilfatan Allah shine yake sanya yanayin rayuwa wannan ya maye wannan wannan ya maye wannan wannan ya tsaya a matsayin wannan wannan ya tsaya a matsayin wannan shine Allah tabaraka ta'ala ya faɗakar da mu don mu amfana da lokacinmu kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu na filfili sun kubuce masa yana rama su wato a wani lokacin wannan shine ma'anan kalmar wato khilfatan da Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shine ya sanya dare da rana su zama khilfa wani ya biyo bayan wani mana akwai aikin dare akwai aikin rana in rana ta zo ta aikin ta sai ta tafi in dare ya zo sai ya tafi wannan shine rayuwar dare ya zo rana ta zo dare ya zo rana ta zo dare ya zo rana ta zo dare ya zo rana ta zo kamar motor kamar wani mota haka abin da yake murdawa yana juya wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan kamar inji in ka tashe shi haka kamar farfela kaga an yi ta wani na bin wani wani na bin wani wani na bin wani amma dole wata ran farfelar nan za ta tsaya ku to haka rayuwar mu ma wata ran dole za ta tsaya chat kama agogo kat kat kat kat kat kat iya tafiya yana bi yana tafiya yana bi to rayuwar mu gaba ɗaya khilfatan ne mun yi dare mun yi rana mun yi dare mun yi rana yanzu asuba ko rana za ta zo rana za ta zo dare zai zo dare zai zo za mu kwanta za mu kwanta za mu yi asuba za mu yi asuba za mu yi azhar za mu yi azhar za mu yi la'asar za mu yi la'asar za mu yi magarba kullum ya rage gare ka ci moriyar awannin ya rage gare ka ta cusa aikin alheri a cikin lokacin ka tai ka tai ka tai ka tai amma na buga maka misali daya duk abin da yake juyawa yake juyawa yake juyawa wata rumfa zai tsaya ko dai mai ya kare ko injin ya samu matsala to mu ma rayuwar mu haka take kwanan ka zai kare za ka tsaya ita kanta duniyar akwai radda kwanan ta zai kare wannan duniyar da muke ciki ba rana ta zo dare ya zo rana ta zo akwai ranar da Allah zai ce ya isa ka yanzu mai hankali ya kamata ya shimfiɗe kafarsa a nan a wannan gidan wai wai ya ce wai wai bai zai mutu ba wai baya son mutuwa mai hankali na'am wai wai shi yasa ake happy birthday an ƙara kwana ɗaya gaji ba happy birthday kwanakinka suna tafiya kana murna saboda tsabar rashin hankali ai babu rashin hankali irin birthday din nan ai ka gane ba su yau aka haife ni rana shekara ta kaza to kwanakinka ne fa aka ɗebe amma wai kana biki kana tsalle kana saban Allah kana kaza yahudanci su da ke daman babu tunanin lahira a ciki mafi tausayi musulmi ya zo yana ba su mafi tausayi da ƙarancin gane addini da fahimta kai da ake ɗebe kwanakinka ana zaftare su kana kusantar kabari kuma ka zo kana kaɗe-kaɗe da raye-raye da shaye-shaye kana murna akwai hankali a ciki to ba mamaki tun da dama rayuwa ce ta yahudawa a wurinsu muka kwafa allah sa musulmi su gane kuna tare da ni ko to wannan shine ma'anan khilfatan أو فاته بالنهار أدركه بالليل وقال الحسن حب لنا من أزواجنا أي في طاعة الله يا الله كبامو دقتشن واتو ما تكمو ذريعة دداسي والله داء كبامو أتشين بيهيا دقا الله يشي وما شيء أقر لعين المؤمن أن يرى حبيبه في طاعة الله باب أبندا يكي فرنتا مؤمني إرين يقمسو ينسى أتشكين داء الله abinda ayar take nufi rabbana hablana min azwajina ya Allah ka bamu a cikin macekunmu iyalanmu ka bamu biyayya gare ka ba abin da ake so ba abu mai daɗi irin ka ga matakka ‘ya'yanka zuri'arka na kusa da kai ka gan suna bin Allah ba abu mai ciwo ga duk mai hankali irin mutum ya wayi gari na kusa da kai da kake wahala a kansa shi kuma baya bin Allah kamar ba ku gane ba abu mai ciwo ne kwarai mutum ya wayi gari shi yana bin Allah amma iyalinsa suna saba Allah shi yasa Allah ya ce ku rinka addu'a a cikin matekunku Allah ya ba ku wato masu bin Allah ba daɗi ba daɗi ka wayi gari ɗanka yana saba Allah kai ga layin da ka bi na bin Allah amma ɗanka bai gane ba yana bin wani abu shi sa annabi Nuhu yayi yayi addu'a wa ɗan shi kafiri ne amma ciwon abin yasa yake addu'a yace ya ubangiji innabni min ahli ɗana iya cikin iyalina ɗana iyali yana cikin iyalaina zuri'ata wa inna wa'adaka alhaq lallai alƙawarin ka fa gaskiya ne wanda ya bi ka samu aljanna da rama wanda ya saba maka kuma ya shiga wuta ɗana ya Allah ɗana wa an ta hakamul hakimin Allah kai ka fi kowane mai hukunci iya hukunci ai mun alfarma ina qala ya nuh innahu laysa min ahlik Allah ya fada yace ya nuh wannan yaro baya cin iyalanka mun cire shi Allah kenan innahu amalun ghairu salih ya aikata aiki mara kyau bai dace da annabi ba bai dace da zuri'ar annabi ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun karka sake tambaya na karka sake roƙo na karka sake min magana akan abin da baka da ilimi inni a'iduka ina maka wa'azi ya kai nuhu an takuna min aljahilina karka zama cikin masu yin jahilci take ya daga hannu ya ce qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun ya allah ina neman ka tsare ni allah ka sa in daina roƙonka in daina kiranka akan abin da ban da ilimi akan shi na haƙura wallahi wa illa takfirli annabi nuhu ya san allah ya yi fushi ne in baka gafarta mun ba akan wannan abin da nayi akun min al-khasirina zan zama cikin waɗanda suka yi hasara malam ka ji yaran annabawa da Allah ko in Allah ya yi faɗa nan da nan suke ɗauka sun tuba ni ko ni da kai a faɗa maki mu yi a faɗa maki mu yi a faɗa maki mu gyara taurin kai Allah ka samu cika da imani yana cikin addu'a mai kyau addu'o'in da ya kamata musulmi ya rinka yi kullum ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الله كبامو cikin ƴaƴanmu da zuri'armu qurrata ayun abinda zai faranta mana rai shine qurrata ayun kuma Allah ka sanya mu masu jagoranci a cikin masu tsoron Allah ibnu abbas yace suburan kalmar subura da Allah yace da au hunalika subura a wani gurin da ya ce la ta da'ul yawma suburan wahidan wa da'u suburan kasira kalmar suburan tana nufin halaka suburan wailun azaba akwai as-sa'ir da muzakkar akwai at-tas'iru ko at-tasa'uru ko at-tas'iru shine ana nufin ruruwa kuta da aka ce sa'ira wa'atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira abinda ake nufi da sa'ira wutar da take horuwa da kanta sunan wuta ce daga cikin sunanakin wuta ce na na na jahannama da Allah ya tanadar akwai mai suna sa'ira akwai laza akwai hawiya to ita sa'ira muke magana anan in an ce sa'iran abin da yake horuwa shi kadai kamar yanzu gas in ka kunna gas in dai ka kunna shi zaka yana to wani a tas'ir kenan to akwai wutar da Allah ya yi ta da kanta da kanta take bawa kanta wuta ta ta rudu shine ake ce Allah ka raba mu da sa'ira wutan ma malam kala kala ne to in an jefa mutum cikin wuta to shine zai rinka cewa subura subura halaka halaka da au hunalika subura in sun shiga wuta za su rinka cewa mun halaka mun halaka mun halaka Allah ce la tad'ul yawma suburan wahidan yau kar ku kira halaka daya ba daya za ku kira ba wad'u suburan kasira ku kira halaka halaka da yawa ku ta cewa kun halaka kun halaka kun halaka ba ruwana da ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu kun gane sa'ira kun gane subura ko sa'ira wuta mai horuwa malam tana nan Allah ya tanadar da ita wuta ce kwari ne iya ganinka Allah ya tanade shi ga bayinsa masu saba masa ko a fili ko a ɓoye masu taurin kai Allah ya ce kar a yi sai ka yi wanda duniya ta rufe musu ido wanda ba Allah a cikin sha'aninsu to Allah yana da maganin kowa inna rabbaka labil mirsadi Allah ubangijinka yana madakata yana jira di yawan ku kuma akwai inda Allah zai sa ku kamar yadda anan duniya ba ku masa yawa ba ya ajiye kowa wurin ko to haka in aka mutu a kiyama Allah yana da gidajen wuta ce kala kala bene bene wani kan wani rami rami rami inda zai ajiye kowa karka taba zamani in ka mutu zaka gagari Allah ba inda zai ajiye ka yana da inda ya tanada ya ajiye ka la ilaha illallah Allah karfa mana asiri wannan aya tana mana bayani akan abin da zai faru ne ranar tashin alkiyama a wata ayat ta suratul nisa'i aya ta 56 Allah ya ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azaba idan muka sa su a wuta inji Allah duk lokacin da fatan jikinsu suka dahu shine nadijat suka dahu suka kone ka san nama in an sa shi a wuta sai ya dahu sannan ya kone to fatar jikin dan adam da namansa zai yi wannan yanayi yace Allah yace idan sun yi sun dahu sun kone sun zama gawayi baddalnahum juludan ghairaha sai mu dada yaye wannan fatar da ta zama gawayi sai mu canja musu wata sabuwa mu dada afka su a cikin wutar jahannama li yazuqul azaba dan su dandani azabar da muka musu tanadi wai ana nufin azabar ba ta yankewa malam malam malam ka roƙi Allah kada Allah ya saka wuta duk wanda ya shiga wuta malam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba babu wani minti ɗaya na hutu babu yanzu kana ciwo kana larura ai ciwo yakan dan dauke ku ka dan samu sararawa kana wayo wayo Allah wayo Allah sai a ce a ya samu bacci ba wai dan ciwon ya kare ba yana jikinka la ilaha illallah in a wuta ce ka shiga babu wani second daya da za a daga ma kafa babu to shine kullama nadijat juluduhum fatar tana konewa baddallahum juludan sai mu canja wata fatar liyazuqul azaba dan su dandane azaba annahu la yanqati'u fa huwa fi kulli waqtin subur duk wani lokaci da dan wuta yake cikin wuta yana cikin halaka ne daka as-sa'iru da at-tas'iru yace al-ittiram in an ce al-ittiram huruwa ruruwa da at-tawaqqud ash-shadid sai kalmar tumla alaihi ana nufin tuqra'u alaihi daga imla'i ne min amlaitu da amlaltu ana cewa amlaitu ko kuma amlaltu duk a larabci ya halatta ana ana iya faɗa tumla alaihi bukratan wa asila wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi wai qur'ani ne wai kafirai wai suke cewa ai wannan qur'anin ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko da ake karanta masa shine ake masa shifta ake masa dictation shine tumla alaihi wai ta qur'ani suke wannan qur'anin ai tatsuniya ce kawai da labarin abin da ya faru kasan ana tatsuniya ta zo mu ji ta ko yaro sai ya zauna yayi minti talatin yana bada tatsuniya kai da yarin ta daɗi wallahi malam shi a zo a yi zaman tatsuniya yanzu an daina tatsuniya ko malam ka duba yadda Allah yake ba mutane kwakwalwa su rike ƙarya mutum ya zauna sai minti goma sha biyar yana ba da labari kuma ina tunawa da akwai wata tsohuwar da take mana tatsuniya zuwa muke mu haɗu a gidanta yadda ka san ƙur'ani take karanta mana haka ana tabi ana tabi kuma duk labarin ƙarya ne gaba ɗaya bai da bai da wannan bai da wani sunan shi bai da reality bai da bai da ba haka bane kawai kirkirar labari ake ana ana yi to shine tatsuniyoyin nan da ba yanzu ba a yi ko amma yanzu an mai da su littafi yanzu a nobel kuke karanta su yanzu a a a a fina-finai kuke karanta su yanzu a gidajen rediyo shirin da mata suke zama girki ya ƙone saboda shi suna sauraronsa nan ya dawo da a gargajiya ne sai dai tsohuwa ta yi ko yara a haɗu bayan isha'i inda farin wata a ta zaman tatsuniya to yanzu zamani ya canja yanzu tatsuniya tana da daraja a wajen mutane a rediyo ake sayan fili dubu ɗari kaza ana karanta ta ga mutum ya rike tatsuniya yana tafiya akwai shirye-shiryen da ake yi ko na soyayya ko na mata ko na bayanai za ga mata ba sa fashi da mazan ba ba sa fashi ba sai na faɗi sunansa ba an jima kaɗan ma za a kunna maka za ka ji ta ƙaryar banza ce kurin da wanda ake a littafi da novels novels da ake karantawa da wanda mutum zai zauna kirkira ya rubuta a buga littafi a sai da littafin tatsuniya wajen miliyan kaza tatsuniya ta zo mu je ta yadda aka gama labarin na haka kowa zai kaɗe rigarsa ya tafi ya bar labarin iliya ɗan mai ƙarfi ina yake waya wani iliya ɗan mai ƙarfi ina ba ta ana fahimta duk ƙarya ne babu da sauransu to kun dai gane wannan babu reality ba gaskiya ko to kafirai da suka zo interpreting ƙur'ani sai suka ce wato wannan ƙur'anin da muhammadu yake zuwa ke ga mutane kawai tatsuniyoyi ne na mutanen farko labarin da iyaye da kakanni na da suke ta ba da tatsuniya kawai shine Muhammadu yake zuwa ya je ya kuya ya zo ya ce wai wai Qur'ani ne asatirul awwali naktataba fa hiya tumla alayhi ay tuqra alayhi bukratan wa asila safiya da maraice na'am ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suke bi suna inkarin alqur'ani su kafirai suna inkarin alkur'ani musamman orientalist suna da wannan tunani na cewa qur'ani ba ba reality bane qur'ani ba gaskiya bane suna suna suna suna suna ƙaryata shi cewa suke wai wai wai wai shi Muhammadu ai abin da yake faɗa ai shi mutum ne ai ya zai shiga ɗaki ya fito ya rinka cewa mutane Allah ya ce su ba su yadda ba wannan 'yan zamani kenan kafiran zamani in suna so su wato su cire amincin ƙul'ani daga zukatan mutane suka ce wahayin nan da yake zuwa yake yi wal iyazu billah wai hauka ce take samunsa sa in hauka ta same shi bayan ya haukar ta same shi wai sai zo ce mutane wai Allah ya ce sai kaza wannan malam haka yake a turanci a rubuce waɗanda suke yakar ƙur'ani suke faɗa da alƙur'ani su ba su yadda ba abin mamaki su hana ka ka bi ƙur'anin kuma su ɗora ka akan ra'ayinsu su in ka ce min kan na bi ƙur'ani to na bi me ƙur'anin da mala'ika jibrilu ya kawo shi ka ce kan na bi shi to in na ce ba zan bi shi ba to me za ka bani a makwafinsa in ka ce kan na bi annabi to kan na bi annabi to in biwa in bi ka rashin hankali ne da dabbanci to wannan ƙur'anin ba su yadda da shi ba yawwa ba su yadda da shi ba da haka suka ce tatsuniya ce kawai shi yasa kafiri duk abin da zai iya karyata ƙur'ani zai gashi nan suna ta yi mana gashi bayan da za su yi da mu ne amma yanzu ba ƙur'ani mai ke masa a wajensu shi yasa za ga an tashi yaro tun da ya tashi boko kawai yake yi wallahi ba za su fito fili ne su gaya maka ba amma a aiki abinda suke nuna mana mu bar qur'anin nan haga mutum ya gigita yaransa yana buɗe baki abinda zai fara zai je jefa shi a makarantar naziri da za a rinka koya masa turanci haga mutum bahaushe baki wai baya magana da ɗan sanda wai baya wa ɗansa magana wai da wai da hausa sai da turanci yana da kyau ka koya mai turanci yana da kyau amma ka koya masa hadda larabci in Allah ka sa a gaba da kana masa larabci zai iya karanta ƙur'ani zai iya gane mai Allah yake faɗa kuma da ka koya masa larabcin nan yadda ya iya turancin nan haka zai iya larabcin amma an sai mu gaba ɗaya an gama da mu an nuna mana yaren ƙur'anin ba shine yare ba yanzu larabci ƙauyanci ne a wajen wasu iya larabci ba burgewa bane a wajen wasu yanzu mutum a wajen wasu mutane mutum shine wanda ya iya turanci turancin nan fa da shi da Hausa da Fulatanci da Yarbanci da Chinanci da Jafanci da Faransanci duk abu ɗaya ne yaren wasu ne kurin aka bautar da mu aka ce shine yare da karatunmu da mu'amalolinmu duk da shi zamu yi amma yanzu ko yanzu a duniya yanzu china tana nan tana yaƙa turanci ta ce chinanci za a rinka yi don me za a yi ta rubuta abu da turanci don me signboard da turanci don me za a yi ta magana a duniya turanci yanzu china tana so ko ina sai ta yana ta yada chinanci kamar yadda ake karantar da turanci a makarantu za a wayi gari ana karantar da chinanci faransanci suna yaƙar turanci yanzu da haka yanzu haka a wasu makarantunmu na boko a hankali a hankali ana sa wa yara dole ne ma faransanci sai a ce dole sai ka iya french ai saboda kasashen french to saboda kasashen larabawa me yasa ba za a yi larabcin ba shi larabcin me laifinsa ka san laifinsa yaren qur'ani ne ka san laifinsa yaren annabi muhammadu ne sannan da haka ba za su bari ku koya ba sai su kazantar da shi sai su rage mai daraja sai su discarding din shi amma yanzu a sa ka koyi faransanci wai saboda yawo a duniya saboda kaza to me yasa ba a sa ka koyi larabci ba yaƙi yanzu suke yi kowa yarensa shine hausa ba babu hausa kan nan da shekaru ma masu zuwa in ba wani taimakon Allah ya ba sai an zo an neme ta ma rasa dan yanzu yanzu wanda yake wani karanta Hausa ko wanda yake Hausa wa ma ya san da shi wa ya damu da shi wai malamin Hausa ko a makarantar boko malamin Hausa ba wani daraja bane da shi a wurin ɗalibai yau saboda me an yaƙi tunanin mu kaga yaran mu ne amma an nuna mana bai da kima ba ku gane ba ko yaran mu ne al'adan mu ne Hausa fulatanci yaran mu ne bai kamata mu manta da shi ba amma an nuna mana bai da kima an hana mu mu yi shi a makaranta an ce aibu ne vernacular is, is, is pro, highly prohibited amma an ɗauko mana yaren bature an liƙa mana an ce shi za mu yi bai isa ba ma an ɗauko mana na 'yan faransa ma tsinannun bayi an ce mana shi za mu yi yanzu nan gaba china ma za su ce mu dawo muna yi cakal cakal jaka jaka jaka jaka abin da za su ce mana eh na saboda ai ba mu da manufa akwai yaron da aka zo fa littafi aka ba shi karanta da Hausa wala ba ya iya karanta shi ne ya ce wallahi bai iya hausa ba kuma ba haushe ne fa da shi da ubansa da uwarsa da kakarsa bai iya hausa ba shi da kansa ubansa ya kashe masa yaren hausan gaba daya wai aibu ne ya hausa shame on you wallahi ka bar yarenka ko ma za ka yi wani yare bai kamata ka yi sakaci da yarenka ba yi to wannan dai yana cikin yakin duniya na ilimi a mai da kai abin da kai imani ka yadda da shi ba shi ba ne a raba ka da al'adarka yanzu al'adunmu suturanmu an hana mu saka ana ta kawo mana suturar wasu mu'amalolinmu a gidajenmu an kawo mana al'adun wasu muna ta yi muna nan najeriya muna nan kaza amma sai a za kawo mana al'adar turawa da shi za mu rayu ka kwanta da kare ka tashi da kare yanzu za ka tafi na ga wani yana riƙe da kare wai yana ta yawo da shi na ce wannan fa cewa ai bature ne shi na ce ai ya tattara kayan sai koma can da ya fi masa kare kare mutum ya sa wa kare sarƙa yana tafiya yana yawo da shi ba zikiri ba salatin annabi ya kuma sa gajeren wando wai shi wai dole sai ya zama bature duk al'adunmu sun tashe mu addinin namu ma sai su raba mu da shi sani ko kuna ganewa Allah ya mana afuwarsa da haka mutane su yi kokari su koyi larabci su rike kuma yaransu su koyi turancin ma akwai faransan duk ilimi ne a hada a koya amma kuskure ne a raba mu da namu a kawo mana na wani abautar da mu a kan shi wannan shine wautar shine kuma rashin wayewa sai ya ce arras wa adan wa samuda wa asabar rassi ya ce alma'adin a jam'uhu risas kalmar ashabar ras a samud kenan ana nufin samudawa shi arras asalin arras din ana nufin rijiyar da aka tona ta ba a kewaye bakinta ba shine arras ashabul ras shi kace ma'abuta rijiya wawakakkiyar rijiya wawakakkiya budaddiya ita ce arras a su samudawa ana ce da su samud ashabu abar suna da rijiyoyi rijiyoyi rijiyoyi wa adan wa samuda wa asabar rassi duk ana nufin su ne asalin su wato su mutane ne waɗanda suke suna mu'amala da rijiyoyi suna ɗiban rijiyoyi su yi bayi ruwa a rijiyoyi su yi bayi ruwa a rijiyoyi su shayar da dabbobinsu su yi kuma mu'amaloli to wasu sun ce arras ɗin ba rijiya ba ne wani kogi ne a mashirin ma'ana wani matattaran ruwa ne a ko kuma ka ce sunan gari ne an gane ko ƙura ashabul ras samud kenan a bakin wani kogi to waɗannan mutane su samudawa Allah ya turo musu annabi a cikin 'ya'yan yahuza ɗan gidan yaƙuba ina so ku riƙe tarihin wannan ashabul ras ɗin ina so in alakanta muku rijiyar da Allah ya ce ashabin rasu din da kuma kissar da zan fada na ce muku suna da rijiyoyi ko? rijiya suke tono iya ganinka zurfi to sai Allah ya turo musu da annabi mai suna yahuda ibn yaqub Allah iya turo shi suka karyata suka ce karya yake su daman kafirai ne ga noma ga amfani ga dabbobi ga abinci Allah ya ba su sai ya ƙara musu da ni'imar annabi sai suka riƙe ni'imar ci da sha da gonakinsu da komai suka ce annabin kuma ƙarya yake su ba za su gona Allah ba fakazzabu ya zauna a cikinsu shi yahuda ɗan gidan yaƙo ya yi musu wa'azi daman aikin annabawa wa'azi a cikin mutane shekaru wallahi malam ba su bi mutumin nan ba walabisa fihim zamanan yayyayyayyayyay har ya gaji ya daga hannu ya kai kuka zuwa ga Allah ya ce ya Allah jama'an nan ta sun isibe ni nayi nayi nayi ba su yadda da ni ba ba su yadda da abin da na zo da shi ba suka ce mu za ka yi haka mu za ka kai ƙara wajen Allahnka kawai sai suka yi tufaki a garin suka ce a tona rijiya suka tona rijiya wallahi haka suka kama wannan annabin yahuda suka jefa shi a cikinta suka tsunduma shi a ciki suna jin kukansa da ihunsa kafin ya mutu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malaman tafsir suka ce wa kanu ammata yawmihim yasma'una anina nabiyihim iya yini yayi annabi yahuda yini yayi a cikin rijiyar nan yana yana karaji na ruwa da fada a cikin wannan rijiya yini guda yana fagan fagan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah raba mu da kafirci kamar ka jefa kaza ko ka jefa wata dabba cikin ruwa kana gani zai mutu suka kewaye rijiyar suna jira ko zai fito su kashe shi an mata yau muhim ya suma'una a nina na biyun yana ciki amma bai manta da Allah ba yana sayyidi tara zika makani wa shiddata karbi wa za'afa rukuni wa qillata hilati ya ubangiji shugabana kaga kuncin da na shiga yau mutane na sun jefa ni a rijiya ya ubangiji kaga matsin da nake cika yau ya Allah ka ji tsananin bakin ciki da damuwa da nake ciki na yi wa mutane na alheri sun saka mun da mummuna ya Allah ga rauni ba ni da wanda zai taimake ni in ba kai ba ko mutum ɗaya ba wanda ya ce a taimake shi ko mutum ɗaya malam kaga yadda ake yi bayan Allah ko ka ji duk inda mutum ya zama na kirki yana da makiya ko ka ji annabin Allah ka ji yadda aka yi masa ko to duk wanda ya bi hanyar annabawa ya shirya wa taron abin da aka yi wa annabawa ko makamancinsa akan shi ba a cin roman hanyar annabi ta samun aljanna kaɗai ba a wahala ba dole mai da'awa mai karantarwa sai Allah ya jarabe shi da wani abu ko wasu abubuwa a rayuwarsa zai iya yiwa a kashe shi wannan is common kashe malami ko wulakanta shi ko ɗaure shi ko ɓoye shi ko azabtar da shi wannan wani abu ne sunna ce ta rayuwa in dai akwai mutanen banza to ba za su bari a yi aikin alheri ba ba sa so a faɗi gaskiya ba sa so da sun ji ɗuriyar gaskiya da sun ga mai gaskiya Allah ya ɗaukaka shi yana faɗa ana ji to sai sun yi ƙoƙarin ya za su yi su gama da shi yau al'amari na duniya ma nan ba sa ƙyalewa yanzu wani research wa mutum wani zuwa ya yi research akan maganin wata cuta research bincike ya yi akan maganin wata cuta kuma aka gwada aka ga yana yi wallahi kashe shi aka yi burus wasu kamfanonin suka sa aka kashe shi yanda za ka zo da basira kamar an nuna mun wani shekaran ji aka nuna mun wani mutum ta yanda ta yanda ku ji ta yanda yake iya hura wuta da ruwa yanzu idan za a yi za a kunna wuta ba gas ake sawa ba idan za a kunna wuta ba risho ake saka nazir ba to sai da ya shekara uku ya yi wani bincike yanzu yana iya ya sa ruwa a roba a roba ya ɗauko wani abu ya zira wani pipe ya kawo wani abu da yake hura iska kurin sai ya jona shi da bakin gas kawai sai rinka ba da wuta ruwa ruwa da ka sani ruwa ya yi bincike ya ce kanada sun kira shi ya ce ba yanzu ba tukunna bai gama da sakinsa ba ƙasa kaza sun kira shi ƙasa kaza sun kira shi to idan abin nasa ya yaɗu suka ga cewa zai kawo musu wato cikas akan harkar market ɗinsu to kashe shi za su haka ake yi competition ne duk wanda ya kawo wani abun da zai hana abun wasu manya tafiya to gamawa ake da shi ko a kashe shi da talauci to wannan abu ne na duniya to ballantana addini da da'awa ballantana kana nuna mutane wai daidai wai kai kullum sai a yi daidai wai kai gaskiya za a yi tab suna nan suna fakonka dare da rana burinsu su zama ajalinka to haka waɗannan mutane a sabon rasi suka yi wannan annabi da haka daga yau in an ce a sabon rasi sai ku tuno wasu mutane ne da suka ɗauki annabin suka tona rijiya suka tsunduma shi don su halakar da shi ya yi ni yana cikin wannan rijiya yana ta addu'a yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya karɓi addu'arsa take Allah ya aiko musu da iska asifatan shadidatul harri wata iska malam Allah ya turo musu mai zafi wata iska kamar wuta akan annabi ɗaya ya turo musu iska mai kama da wuta zafi ta ƙarƙashin su dutse malam in iska ta kura wannan dutsen sai ya zama wuta kurin sai rinka ba da zafi Allah ya turo da hadiri bakin irin suna murna sun ɗauka a tun daga zafi ya zo dama alama in an yi zafi ai za a yi ruwa ko su sun ɗauka suka ce aridun mumtiruna Allah ce rihun masta'ajaltum bi fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha ashe wannan hadiri ba hadirin ruwa ba ne ustaz hadirin azaba ne ashe wuta ce a ciki ƙasa wuta sama wuta kawai sai Allah ya sauko da shi ƙasa wuta sama wuta kawai sai suka fara narkewa narkewa suna narkewa kamar yadda harsashi yake narkewa kamar yadda an sa ƙarfe a wuta a makera ake narkar da shi wallahi haka suka yi ta narkewa me sakamakonsu kashe annabi ɗaya kashe mai da'awa ɗaya wanda yau muka mai da kisan kai ba komai ba kashe mutanen kirki ba komai ba a wajenmu sai abu na ƙarshe ma ya ba'u kalmar ya ba'u daga ya ba'u yuqalu ma aba'tu bihi shay'an la yu'tadu bihi abinda ba a lissafawa da shi an gane ko abinda bai kai ya kawo ba sai kalmar garama da Allah ya ce inna azabaha kana garama ana nufin garaman halakan kun ga subura halaka garama ma halaka ai inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي تقاليكم تكلم غرامة أنا نهون هلاكا للي عذاب جهنم هلكاني إن جاء الله كرك جهنم جهنم كوي آه إن كشجيتك هلكا وقال مجاهد وعتو عتوا كبيرا da Allah ya ce a tau ɗagau wuce gona da iri wato da saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ibnu uyayna ya ruwaito yace kamar fa uhliku bi rihin sarsarin atiya kalmar atiya atat anil khuzani kenan duk dai ana ƙara fassara mana kalmar wato tsagau din ana nufin wuce gona da iri Allah ganar da mu gobe insha Allah ta'ala sai mu karanta باب قوله تعالى الذين يشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أبنا نفعنا نريد الله شباب ملادا وأنني كسكري كنت تبان هرشي إناني من الله من أفوه يا في منا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته